babi na 34 babun fil buyu'i babin hukunce-hukuncen cinikayya wa ma shakalar buyu'a da kuma abin da ya kama da cinikayya wanda zai zo cikin wannan babi wa halallahu bai'a wa harramar riba ya yi istishhadi ne da wannan a cewa Allah subhanahu ta'ala ya halalta cinikayya kuma ya haramta riba duk da surar su abu ɗaya ne kowanne amfana ne ƙari za ƙarin kudi za ka samu a kowanne daga ciki amma duk abin da aka kira shi riba ya zamanto haram wanda aka kira shi albai'u ya zamanto halal wa kana ribal jahiliyyati fi duyuni a da riba lokacin jahiliya kawai a bashi ne imma an ya kadiyahu imma ya biya shi ko imma an yi rubiya da hufi ko kuma ya ƙara mishi misali wannan zan baka bashi naira dubu goma zaka ce ƙarshen wata za ka bani in ƙarshen watan cif ajalin ya yi ko ka bani to in baka bani ba duk kwana da zai karu to kuɗi ne yake karuwa wannan riba ita ce su suka sani ita suke yi waminan riba yana daga cikin riba fi gairin nasihati bayan wannan riba da muka yi magana a kai muddin wato jinkirin biya to ƙarin kuɗi jinkirin biya ƙarin kuɗi shine ake cewa riban nasi'a din bai ulfiddati bilfidda yadan biyadin mutafadilan hakanan siyar da azurfa da azurfa hannu da hannu amma mutafadilan wannan azurfan ya fi wannan yawa ko wannan azurfan ya fi wannan kyau akwai fifiko to wannan riba ne misali kamar namu a nan kamar naira da naira siyar ma naira dubu siyar ma naira dubu goma da naira dubu goma wani siyar ma naira dubu goma da naira dubu goma sha daya wannan goma wannan sha daya ya fi kuma kudin duk naira ne amma zai yi siyar ma naira dubu goma a riyal ne a riyal kuma a ce naira dubu biyar riyal dubu biyar ne ko dubu daya tunda sunansu daban ne wannan kudin naira wancan riyal amma naira da naira dole ya kasance daidai ne kamar yadda azurfa da azurfa dole ya kasance daidai ne to kamar wannan ne wa kazalika zahabu bi zahab hakanan dinari da dinari ya kasance akwai fifiko wannan dinari goma wannan dinari goma sha biyu wala ya juzu fiddatun bi fidda wala wala wala wala zahabun bi zahabin illa mislan bi mislin yadan bi yadin ya ma bayani ne akan wancan abin da ya wuce ba maimaici bane yace saboda haka azurfa da azurfa ba zai yi a siyar junansu ba ko dinari da dinari sai dai kowanne iri-iri sannan kuma hannu da hannu take zan baka take za ka bani kuma irinsu da in goma ne wancan ma goma in biyar ne wannan ma biyar walfiddatu bizabi riban illa yadan biyadin hakanan fidda azurfa da wannan da dinari riba ne illa yadan biyadin sai dai hannu da hannu amma kasancewa fidda daban zahab daban ne to za a iya samun fifiko tsakaninsu amma abin da ba a yadda ba a jirkinta jirkin shi ne ba a yadda ba والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد wannan yana ma bayanin abubuwan da kayan abinci ne riba ke shigansu shine alhubu kwaya kamar hatsi shinkafa dawa masara irin wannan walkataniya su ne wannan su bakwai da muka karanta irin su wake su lubiya su turmus irin su gurjiya ya ce wa shi biha da abin da ya kama da su cikin abin da ake mayar da su abinci mimma yu dakharu dabitin abin abin da zai yi a ajiye shi zai yi a ajiye shi ba zai baci ba min kucin abin ya zamanto layin abinci ne abin da ake cinsa ne au idamin ko layin abin da yake zamo miya ne su laraba sun ce idan din ba abin da muka ɗauke shi miya ba duk abin da kawai za a haɗa shi da abinci ya ci shi ne ana shi miya ne ko nama ma yana daga cikin miya abinci mai yana cikin miya nono yana cikin miya saboda abu ne wanda mai za ka iya samun mai da shinkafa ka hada sai ka ci haka za ka iya hada shinkafa da nama wanda ba miya da nama ka ci ko shinkafa ka zuba abin na nono ka ci to duk abin da za ka hada da abinci ka ci sunansa ida to saboda haka ce la ya juzu jinsu minhu bi jinsi in jinsin ɗaya ne iri ɗaya ne ba zai yiwu ba illa misilan bi misilin sai dai ya zama iri ɗaya misali dawa kwano ɗaya dawa da dawa kowanne kwano ɗaya illa iyaka akwai da misali dawa din suna ya kama iri faran dawa jar dawa ba kana da faran dawa ina da jar dawa kai bukatanka ja ni bukata na fari to zan baka kwano daya ka ban kwano daya ko in baka kwano biyu ka ban kwano biyu tunda duk sunan su dawa to shine jinsin ya zamanto daya in za mu sayar tsakaninmu abin da ake ce ma ba ni gishiri in ba ka manda a zan dadin ba kudi ba kudi a lokacin da akwai kudi ma ba kowa ne yake da kudin a hannunsa ba yanzu idan ina son ina son shinkafa zan tafi da hatsi kasuwa tsakanin wanda yake da shinkafa da ni mai hatsi sai mu ciniki ɗaya ya zamo kudi ɗaya ya zamo kaya saboda haka shi bukatunsa hatsi ya kawo shinkafa ya canja da hatsi bukata na shinkafa na kawo hatsi in canja da a shinkafa to saboda haka tunda hatsi da shinkafan jinsin su daban-daban ne saboda haka zan iya bashi hatsi kwano uku ya ban shinkafa kwano daya amma idan hatsi ne da hatsi illa iyaka yanayin irin su ne mai wa da hatsi misali kaga duk hatsi ne to saboda haka ba zai yiwu ba ba da kwano ya ban kwano kwano biyu kwano biyu to shi ne abin da yake magana saboda haka kaga duk abin da ya shafi alhubu hubu duk suna suna cikin arrabawiyat haka duk abin da ya shafi kafaniyat su bakwai da muka karanta su ma suna ciki suna ciki sannan kuma a dabibinsa abin da za a iya ajiye shi ba zai baci ba na ɗaya na biyu ana mayar da shi abinci ko miya to irin wannan su ne in dai jinsin ya zama to daya za su yarda wannan da wannan to ba za a samu kari tsakanin su in an samu kari ya zama to riba wala ya juzu fi ta akhiru haka nan ba zai yi jirkintawa ba in ce misali ko da zan baka hatsi kwano daya irin nawa kaban hatsi kwano daya irin naka to take ba zai ce gari zan baka an jima kai za ka kawo mun ba ko za ka bani sai an jima ba zai yi ba in yi haka ya zama riba wala ya juzu ta'amun bi ta'amun ila ajalin kana min jinsi aw min khilafi bayani yayi ma ba zai yi abinci da abinci a sayar da su a juna ba zuwa wani ajali a jinsinsa ne ko ba jinsinsa ba ne haka na misali zan baka shinkafa kwano uku abin nan shinkafa kwano uku ka bani misali hatsi kwano biyar to zai kasance take ne take ne ba zai yi zuwa wani ajali ko an jima ba shi yasa ce min jinsi ya min khilafi jinsin su daya ne kama hatsi da hatsi ko jinsin su daban ne ko shinkafa da shinkafa to sai dai take kana mimma yuddakaru aw la yuddakaru ya ce abincin yana daga cikin abin da za a ajiye shi kamar su dawa su hatsi ko shinkafa au layu da karko ba a ajiye shi ajiye shi zai lalace kamar nama da muke magana wala ba a sa bilfawaki wal bukuli wa ma la yudakharu mutafadilan wa in kana min jinsin wahidin yadan biyadin yace ba laifi a idan cinikayyan zai tsakanin kayan marmari ne kayan marmari ne misali su ayaba su goba su lemun zaki su afil irin wannan kayan marmari walbukul da kayan danye abin da ya shafi su tattashe su barkonon ire-iren su ko kuma irin su salati su su abin nan su albasa irin wannan su ne albakur ko su doya su dankali duk suna ciki to wannan lokaci ya ce wa ma la yuddakharu da ma dukkan abin da ba a ajiye shi ba ba ajiyarsa ake ba kawai za a fito da shi a gona take ajiye a asiyar in an ajiye zai lalace don mutafadilan ba laifi a samu fifiko tsakaninsu wa in kana min jinsin wahidin ko da daga jinsi a jinsi ɗaya ne kawai shi sharadinsa yadan biyadin ya kasance take ne babu an jima a ciki wala yajuzu tafadulu fil jinsi wahidi fi ma yudakharu min al fawakih yabisati wa sa'ir al idani wa ta'ami wa sharabi yace ba laifi a samu tafaduli fifiko ya zamanto wannan biyu wancan uku ko wannan ɗaya wancan biyu bil jinsi wahidi a jinsi guda daya fi ma yudakharu a rubuta tambaya ba tambaya wala ajuzu na ba tambaya bane eh na ce wala ajuzu ne mm, wala ajuzu ne eh at-tafadul Eh, wala ajuzu tafadul tafadulu ba eh eh ba fifi ko mana wani ya fi wani yawa ba ya zai halitta ba na shine tafadul din wani wani wani wani ya fi wani yawa ba zai halitta ba fil jinsi wahid a jinsi daya fi ma yudakharu cikin abin da za a iya ajiye shi min fawaki a can ya ma magana fawaki wanda ba zai ajiyu ba take ake amfani da shi nan yana magana fawaki wanda zai iya za a iya ajiye shi al-yabisati wanda za a busar da shi ya ajiyu misali kamar a yanzu misali tattashi akwai danye tattashi akwai busashi to danyensa da busashensa busashensa za a ajiye shi ya dade a gani wannan shi ne yake magana kan busashen danyen kuma shi ne wanda dazu ya yi magana a kai shi ne ce wasa'idul idami da sauran a, kayan miya kayan miya wa ta'ami da kuma abinci wa sharabi da kuma abin sha wato duk wannan ba zai yiwu a samu fifiko ba idan daga jinsi ɗaya yake in ya zamanto daga jinsi ɗaya kamar yadda shi su ta'am din su idam din duk yayi magana a kansa fawaki din shine sabon mas'ala ana yana nufin fawaki busassu busassu a fawaki din can kuma yana magana waɗanda suke ba busassu ba ɗanye illal ma'a wahada wuce sai dai ruwa ne kadai shine wanda za a iya samun a za a iya samun tafaduli tafaduli ciki wa maktalafat ajnasuhu min zalika wa min sa'iril hububi wa simari wa ta'ami fala ba'sa bi tafaduli fihi yadan bi yadin yace duk wayan abubuwan da nace ba za a samu bai halitta a samu fifiko tsakanin su ba a siyar da wannan da wannan ɗaya daga cikin su yafi ɗaya yawa yace idan jinsin su ya bambanta idan jinsinsu ya zamanto daban-daban ne na wayan na abubuwan da na faɗa wa min sa'iril hububi haka ma sauran eh, kwaya na abinci wa simari ko kayan marmari 'ya'yan bishiyoyi wa ta'ami ko sauran abinci fala ba a sabi tafadul fi yadan biyadin ba laifi a samu fifi ko wannan ya fi wannan yawa amma idan ya kasance take za ka kawo take ni ma zan kawo wala yajuzu tafadulu fil jinsi wahidi minhu ba zai yiwu ya ƙara nanata ma ba zai yiwu a jinsi ɗaya kama alkama da alkama ko hatsi da hatsi a jinsi ɗaya ba zai yiwu a samu fifiko ba illa fil hudar sai dai kamar yadda ya faɗa a baya sai dai kayan ɗanye ne walfawaki da kuma kayan marmari wanda ya magana a kansu su ma wayanda shi kayan marmarin wayanda ba zai ajiyu ba danye in aje danye zai lalace ya riga ya ma bayani idan yana daga cikin busasshe ne zai ajiyu to shi ma bai halitta a yi tafaduli cikinsa ba a samu fifiko cikinsa ba walkan wa sha'iru wa saltu wayannan mun karanta a duk alkama ne duk sunan alkaman ya hada su saboda haka ka jinsin wahidin kamar jinsi ɗaya ne ba zai yi in baka kamhu kanmu alkama irin namu na nan a kwano biyu ka bani sha'iri misali kwano uku ba sun samu fifiko duk sunansu alkama ne jinsi ɗaya ne saboda haka sai dai misilin bi misilin yadan bi yadin yadda ya fada na baya wayannan abubuwa guda uku duk jinsi ɗaya ne duk abin da ka ga a babin ah, riba malaman fiku suka ce ma jinsi ɗaya ne suna nufi abin da ba zai yiwu a yi fifiko wajen sayar da su ba za su ce jinsul ko sinful duk ma'anin su ɗaya ne hatsi da hatsi to sai dai kwano kwano kwano biyu kwano biyu uku uku tun da hatsi da hatsi ne amma ka ce asnaf ko ajinas to suna nufin hatsi da shinkafa hatsi da dawa hatsi da masara zai yi hatsi kwano ɗaya a a- kwano ɗaya misali shinkafa rabin kwano ko hatsi kwano biyu shinkafa kwano ɗaya za a samu tafaduli tsakaninsu to a lura da wannan sosai an ce jins abinda zai yiwu dole ya zama to i- i- iri daya ba kare an ce a jinas to za ka iya samun fifiko wajen siyar da su haka sinf asnaf Eh, za mu zo mu yi maganan wata matsala cikin mushkilatu risala wanda ya kawo da lafazin sinf amma zahirin matsalar yana nufin asnaf ne Eh. shi yasa ya ce ka jinsin wahidin ya ce ka jinsin ne saboda alkama ne nau'i daban-daban amma tun da duk sunan alkama yana hada su to a matsayin jinsi da suke fi ma ya hillu minhu wa ya haramu cikin duk abin da ya halatta da kuma duk abin da ya haramta hukuncin su daya wazzabibu kulluhu sinfun zabib din shine 'ya'yan inabi wanda abin da ake cirewa jikin inabi inabin da ke kala-kala ne to kaga zabib din ma kala kala ne akwai farin zabib akwai jan akwai jan zabib akwai misali bakin sa to saboda haka in dai zabib ne sunan abin sunansa zabib ne daga inabi aka same shi sinfi dai ne amma ba zai yi a samu fifiko ba wa tamru kulluhu sinfun yace dabino kuma duka sinfi dai ne sunan kowanne daga ciki wato sunansa dabino wal qataniya asnafun kun gani ba qataniya abubuwan da suke da bawo yace su ba sinfi bane asnaf ne fil bu- fil buyui a babin cinikayya wajen riba wato asnaf ne amma wajen zakka ba sinfi ɗaya ne kamar da muka karanta sinfi ɗaya ne misali a gona ɗaya ne ka noma wa- ka noma ka noma ah, ka noma me ka noma gurjiya ka noma wannan ah, gyaɗa to za ka haɗa ko da turmus ko lubiya wannan misali buhu ɗaya wannan buhu uku wannan hudu wannan ka haɗa ka tada nisabin zakka a babin zakka amma a babin ciniki bangaren riba a sinaf ne ba zai yiwu misali in baka gyada kwano uku sannan ka bani turmus ko kuma gurjiya misali kwano biyu ba sai dai a in baka kwano uku misali ka ban gurjiya kwano uku ba iri ɗaya ba ba zai yiwu ba a sinaf ne gurjiya daban gida daban amma in a zakka ne babin zakka ne gurjiya da gidanci ɗaya ne abin da ake nufi ɗaya ne za a iya samun gurjiya gurjiya misali buhu buhu uku uku da rabi sannan gyaɗa buhu hudu da rabi ka ko ko buhu hudu ka da buhu bakwai da rabi ba sai ka fitar da zakka a babin zakka amma a nan kuma gurjiya daban gyaɗa daban gurjiya kwano uku gyaɗa kwano kwano biyu ba zai yi a ce gurja kwano uku gyaɗa kwano uku mislan bi bi- mislan bi mislin ba to shi ne ya ce wa waktu lifafiya kaulu malik ya ce amma wato kaulin malik ya samu sabani a nan a nan wa- wani an rawaito a wajensa hatta a babin a babin riba da muke magana a kai to a babin riban ma sun bi ɗaya ne akwai wannan kaulin shi yasa ya ce walam yaktalif qawluhu fi zakati amma cewa a zakka a zakka sun fi ɗaya ne kwafaniya duk abubuwa masu ba wannan ya ce ba a samu sabanin kaulinsa ba a ciki a nan ne an da ha sinful wahidun cewa sun fi ɗaya ne a babin zakka babu sabani ce ولهوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش سنف yace nama in nama jami'i ne na na laham nama in yace in na dabbobi masu kafa furfudu ne shine min al'an'ami wal wahshi ko namun daji ne to sinfin sinfi ɗaya ne ba a samun tafaduli misali ina da naman ina da naman rago na yanka rago amma likita ya hana ni cin naman rago ni rago na yanka to idan na je kasuwa zan siyar da naman rago da naman akuya to saboda haka in aka sa sikeli ana so su samu daidai ne saboda duk tafiyarsu dai duk kafa hudu ne da su haka naman rakumi da naman saniya duk tafiyarsu ɗaya ne haka in namun daji ne su ma waɗanda suke da kafafuwa fufu duk sinfi ɗaya ne ba a so a samu fifiko sai zai zama daidai walhumu tsairi walhumu tsairi kullihi sinfun haka nan dai nama na tsuntsu ne shi ma sinfi ɗaya ne naman kaji naman zabi naman tolotolo eh, naman inda na tsuntsu ne na tattabara na asubiya in za ka siyar da wannan da wannan sai dai su zama to iri daya ba za a samu fifiko ba a walhumu dawabil ma'i kulli ha sinfun haka na inda naman na ruwa ne kawai sinfi ɗaya ne namun daji na ruwa to shine za ka siyar da wannan da wannan to dole ya zama to misilan bi misilin sinfi ɗaya ne duka wa ma tawallada min luhumil jinsil wahidi min shamin fa huwa kalami hakanan duk abin da ya fito ya haifafa daga naman jinsi ɗaya kamar min din ya bayani ne kamar kaman kitse ya ce fa huwa kalami yana da hukunci na na naman na namansa ne misali kitsen kitsen dabba mai sawu hudu inda ya kitsen na dabba mai sawu hudu ne sun fite ne misali kitse inda na tsuntsaye ne duk sun fite ne kitse misali in na namun daji ne duk sun fite ne ba zai yi in siyar ma kitsen saniya da kitsen rakumi a samu bambanci ba sai dai misilin bi misilin haka na abin da ba kitse ba duk abin da ya shafi wannan ga matsalar da muke magana a kai wa albanu zalika sinfi ya ce nonon wannan sinfin da yake magana a kai kuduran ya ce jinsi ko sinfi da abu da yake ne nonon wannan jinsi da yake magana a kai albanin jam'i ne na laban wa jubunhu da cikunsa shine busasshen nono kenan wa samanuhu da man shanun da aka cire da ko man da aka cire a wannan nono aka ce samnu shine mai wanda aka cire a nono man da aka cire a nono kun san mana mai nono yana da mai to ya ce wayannan sinfun ya ce sinfi ɗaya ne to wannan shine iskali sinfi ɗaya ne yanzu kaga maganansa abinda yasa za ka gane bai ɗaya ne saboda yana magana akan abin da sun fide sun fide ne ba ku ga ya ce walhumu zawatil arba'in min al'anami walwashi sinful bai ce asnafun ba walhumu tayri kullihi sinful bai ce asnafun ba walhumu dawabil ma'i kulluhu sinful bai ce asnafun ba haka yace wa ma tawallada min luhumil jinsil wahidi min shamin fa huwa kalahmihi kaga fa huwa kalahmihi shi ma sinful kenan sannan ya zo ya ce wa albanu zalika sinfi nonon wannan sinfin misali ka ce nonon saniya da nonon taguwa da kuma nonon akuya shine nonon sinfi duk ba masu kafa fudu ba ne to duk abin da yake da kafa fudu misali nononsa ya ce wajibunuhu da kuma cikunsa sannan kuma samnuhu da man da aka cire wannan sinful sinfi ne to shine ana al-hattab yake cewa ta kowanne bangare akwai iskali yace wannan magana nan nashi imma wa albanu zalika sinfi albanu din in ta dauke shi mubtada sinfun na ƙarshen ya zamanto khabarul mubtada yana nufin nono da cukun da man da aka samar a wannan nonon simfi ɗaya ne ma'anin simfi ɗaya ne wato in za ka sayar da wasu da wasu dole ya kasance iri daya alhali ba haka ba ne kaulin mali in sun zama sun fita saboda misali nono cuku mai ko da dukansu asalinsu nonon ne amma manfa'a fa'idan ya bambanta fa'idan ya bambanta a ce man da aka cire a nono da kuma a nonon kansa in ana so a tsayar tsakani ce dole ne idan nonon lita ɗaya ne man ma ya kasance lita ɗaya hukuncin su daban-daban ne hakanan idan ka ce in ka ce sinfi ɗaya ba haka ba ne in ka ce asnaf shi ma ba haka ba ne abin da yasa suka ce asnaf ya zamanto ba haka bane saboda yana magana ne akan nonon kowanne daga ciki yana magana ne akan cikin kowanne yana magana ne akan man kowanne daga ciki yanzu misali nonon rakumi da kuma nonon ah, nonon rakumi da nonon sa ɗaya ne darajar su na dai bane to saboda haka ya ce iskali a wannan matsalar da shi a mai risala ya kawo ala kulli har ko kace simfi ne dukan su ka hada kamar da su simfi daya ko kowanne daga cikin su kamar da shi simfi daban-daban a kowanne ya ce iskalin yana nan shi ne sai a ƙarshe ya ce to shi abin da yake magana a nan yana cewa za ka yi ya ɗaukansu za ka yi ya ɗaukansu a simfi daya ka gane kagan ka ɗauke su sinfi ɗaya to kaga kenan zai yi a nonon rakumi lita ɗaya nonon saniya lita ɗaya in wannan lita biyu ne wannan lita biyu in uku ne wannan uku ne amma me ya sa to aka hana haka ne abin da aka ce sinfi ne ya kamata a sayar da su daidai da daidai to me yasa a wannan a wayan nan din aka hana yace abin da yasa aka hana a wayan nan to ya tashi ne daga wannan babi ya koma wani babi daban wani babi ya koma babin matsalar da zai zo ya ma magana bai halitta busasshen abu da ɗanyen abu a sayar da su ba saboda an abu yana ɗanye yana da yawa in ya bushe yana raguwa to saboda haka a nan an hana ya zamanto misilin bi misilin ne a babin kusan abu ɗanye ne da busashe ɗanye da busashe kasancewa misali nono yana da yawa idan aka tace mai a ciki nono zai ragu ko zai ragu ba kamar yadda idan abu ɗanye ne idan ya bushe zai ragu nono ma in aka cire mai a ciki zai zai ragu sannan kuma idan ka zo ka ɗauki nono in aka busar da shi ya zama cuku sai ragu nono ne kake da shi daro daya to a lokacin da aka mayar da shi cuku cukun zai cika daro ne to saboda haka kasancewar ya tashi a wannan babin da ake magana ya koma babin hana siyar da ɗanyen abu da kusashe ma'anar wannan kuwa duk abin da in ya tashi a wani yanayi ya koma wani yanayi zai ragu to tsakanin wannan abun guda biyu an hana a yi ciniki a ciki an hana a yi misliya a ciki wannan dalilin ne ya sa wato aka hana a misil ne da misil simfi ne daya amma an hana an hana a tafazuli din tsakani an gane a yi to saboda haka ne ya tada shi daga wannan babin sai ya dawo babin rufab biya bisin rufab biya bisin ta ji ne sun yi maganganu da yawa akan wannan matsala yanzu kaga idan ka ce wa albanu zalika sinfi sinful wa jubnuhu sinful wa samnuhu sinful ka gane ka kaddara mubtada a kowanne والبان ذلك الصنف مبتدا صنف خبر مبتدا وجبنه صنف مبتدا da khabar shi ma wasamanu sinfun kowanne misali in ka ware nono na wayannan dabbobin sannan ka ware ciku wanda aka yi a nono wayannan dabbobin tafiyan su daya ka ware mai da aka cire a nono wayannan dabbobi kowanne sinfun sinfun sinfun kenan sannan kuma ka hada su duka laban din da jabun din da saman din in ka hada su ya zamanto simfu da saboda haka a kowanne yake iskali in ka ce simfun ne kenan ta dai a siyar daidai da daidai in ka ce ba simfun ba ne zai yi wa a yi tafaduli siyar da daidai da daidai na wayan abubuwa an hana tafadulin an hana yaya za ka yi da wannan to saboda haka sai dai ka tsaya a simfi da yanne kaga za sayar mislan bi mislin ba to me yasa aka hana haka abin da yasa aka hana saboda raguwan da yake nono ya zama cuku yana raguwa haka cire mai a nono yana raguwa hakanan a saboda wannan kawai sai aka hana ai, a siyar da su daidai da daidai kaga ya bar babinsa ya koma wani babi daban kenan shi ne ce wa manifta wa manifta a ta'aman fala ya juzu bai'uhu qabla an yastawfiyahu idza kana shira'uhu dalika ala waznin aw kailin aw adadin bi khilaf al-juzaz duk wanda ya siya abinci bai halatta ya sayar da abincin da ya siya ba qabla an yastawfiyahu kafin ya ya dawo da shi hannunsa ya dawo da abincin ya zamanto yana gunsa shi ne istifa kenan idza kana shira'uhu zalika in wannan siyan da yayi din ala wazni da wazani ne suke ne aka auna yawan abin ya siya au kailin ko da mudu ne au adadin ko kirgawa aka yi a inda ya saya a wayan na abubuwan guda uku ne ba zai yiwu ya siyar ba sai ya ɗebo ya dawo da shi wajensa saboda idan ya siyar a idan ya abin nan manzo sallama ya hana a siyar da duk wani abin da ake auna shi da sikeli ko auna shi da mudu ko ake kirga ake siyarwa ya hana a siyar da shi sai an ɗauko daga gun da aka siya saboda gujewa saddu zari'a na riba shi ne shi yasa ya ce bi khilafil juzafi banda abin da ake siyar da shi ba tare da sikeli ko au ko kuma adadi ba ake siyar da shi zube kamar gida an ka ce luzab misali abin da za a yi masa kashi kashi kashi kashi kashi ko gida a gwangwani duk naira goma goma shi wanda ya kasan nan ba ruwansa ku kira abin nan bala jabo ne haji a kira shi shi ne idan ka kasa gida a gwangwani ta ce naira goma goma kai ba ruwanka wani gwangwanin zai yi ya zama to ya dan kwaya goma sha ɗaya wani gwangwanin kwaya goma sha biyu wani gwangwanin ma bakwai ne in manya manya ne amma kawai ka shari'a ya amince da wannan saboda kai ijtihadin ka ne kawai wanda ke siyi gwangwani dai naira goma kwaya goma wanda ya siya gwangwani naira goma kwaya goma sha ɗaya ba wanda a ciki zai ce ɗaya ya hau ka kwaya ya ka cuce shi ta irin wannan shi ne ake cewa juzaf kenan juzaf wa kazalika kullu ta'amin aw idamin aw sharabin illa al-ma'a wahdahu hakanan duk abinci ko kayan miya ko kuma abin sha in dai ka siye shi da awu na sikeli ko awu na mudu ko kidaya haka kirge na adadi to ba zai yiwu ba zai yiwu ka abin nan dinsa ba ba zai yiwu ka sayar ba sai in ka dawo da shi ka dawo da shi hannunka gaba ɗayansu wa ma ya kunu min al'aduwiyati wa zarari'i allati layu allati layu tasaru minha zaitun fala yadkhulu zalika fi ma yahrumu min bai'i at-ta'ami qabla qabdihi ya ce abinda yake kasancewa min al'aduya abubuwa ne wanda ake magani ne magani al'aduya jam'i ne na dawa abubuwa ne wanda ake yin magani da su kamar irin su zuma misali kamar zuma duk abin da ake magani da shi kamar zuma wazzarari wannan zarari wannan khata'a ne na larabci ya kamata ya ce wazzara'e wazzara'i'u Eh, a hashiya za ku gyara ba a cikin littafi ba azzara'i'u jam'i ne na zari'a haka ce zari'a shine iri irin da za ka shuka iri na kowanne irin abu shine zari'a suke fa'ila ce to za a yi jam'in ta'alawa zini fa'a'il fa'a'il fa'a'il zari'atun zara'i'un zara'i'u zara'i'u ya ce allati la'i'u ta tsaro min hazaitun ya ce duk iri wanda ba a tatso mai a jiki wanda ba a tatso mai a ciki fala yadkhulu zalika fi ma yahrumu min bai'i ta'ami qabla qabdihi wannan ko magungunan ko ƙwayan iri wanda ba a tato mai a ciki duka ba sa shiga cikin abin da yake haramta na siyar da abinci gabanin karbansa ka siyar baka karba ba kuma ka kara ka kara siyarwa to baya duk wannan ya ce baya shiga baya shiga ciki saboda manzana sallama ya hana ka siya abinci baka ɗauko ba kuma ka siyar awi tafadili fil jinsil wahidi minhu ko kuma a fifiko a jinsi ɗaya ko kuma fifiko a jinsi ɗaya daga wannan abin yana nufin zai halitta ka siyar gabanin ka ɗauka su wayannan zai yiwu kuma tsakaninsu a samu fifiko saboda menene aduwiya ne abubuwa ne da ake magani da su ko iri wanda ba a taso mai a ciki saboda haka abu biyun nan siyarwa kafin ka ɗauka ko kuma fifiko tsakaninsu wani ya fi wani duka yana zamo ja'izi ne shi yasa ya ce fala ya dukulu zalika fi ma ya haramu din wala ba a sabi bai ta'amil qardi haka nan ba laifi a sayar da abincin rance kabul an yi yahu gabanin ya karba ya zo hannunsa abincin rance shi ne misali kai ne ka shiga matsala ka je gun wani ka ce baka da allah hatsi hatsi kwano goma in ka samu za ka biya ko ka faɗi ajalin da za ka biya abincin rance ne to saboda haka shi wannan da ke rance ne ba ciniki ba ne wanzo kuma ya ce kar ka saya kar ka siyar da abincin da ka siya kafin ka ɗauka ya zo hannunka shi kuma wannan ba siya ba ne kai rance ne da saboda haka zai yiwu in ka ga dama in karanta ka siyar ba tare da ya zo hannunka ba wala ba sa bi sharikati wa tauliyati wal ikhadati fi ta'am al makin qabla qabdihi hakanan tarayya a abin da ka siya ya halatta gabanin ka karba saboda tarayyan shi ma ba siya ba siya bane ba siyarwa bane tarayya shine ni ne na siyasi buhu daya shi kenan sai na ce to wane na sa ka ciki ma'anar wannan kuwa idan dubu takwas na siya to za ka mayar min dubu hudu ka dau kwano ashir rabin buhu shi ne shirika kenan na siya abun sa ka cikin cinikin muraba zai yiwu wa tauliya hakanan abu ne wanda ka siyarwa wani abu ne asali wato ka siya wani ne baka kuɗi ka siya sannan kuma a ka ce da mutum za ka mayar masa da kudin sabin ya zama naka shine tauni asali an sa ka ka siyarwa wani ka siya wa wani ko wani ya ce ka je ka siya masa abu kaza bayan ka siya to shine ka ce ta wannan abin da na siya mama ne kawai zan mayar ma da kuɗinka ya halatta haka na iqala ka siyi abu ka fasa gabannin ka ɗauka ka karba shine iqala fi ta'amil makili a abincin da ake aunawa wanda a baya ka karanta aka ce kar ka sayar sai ka ɗau abin ya shiga hannun ka duk to wayannan abubuwa zai yiwu su wayannan abubuwan kabla kabdayi gabannin ka ɗauko abin ya zo hannunka wayannan abubuwan zai yiwu ka yi su abin da yasa zai yi ka yi su ba zahirin ciniki ba ne sunansu ma daban wannan sunansa sharika na haɗa ka abinda na siya mu raba kamar rabin kudin wannan tauliya abu ne wanda ka ce na siyar ma na ce ka bar mu ka bar mu zan baka kudin ka wannan kuma ikala abu ne na siya abinci ne aka auna mun na siya sai na fasa ciniki shine ikala kafin na dauka to wayannan abubuwan a sharika a tauliya a ikala a abincin da aka hana ka siyar kafin ka karba to wayannan abubuwan za ka iya yin su kafin ka karba din ma'ana hukuncin su ɗaya ne da siyarwa wa kullu aqdin wa kullu aqdi bay'in aw ijaratin aw kira'in bi khatarin aw ghararin fi samanin aw masmunin aw ajalin fala yajuzu yace duk wani kulla wato kulla ciniki ko haya bai'u ciniki ijara ko haya ki a ijara haya misali na gida shine ijara kira kuma haya na wani abu daban kamar hayan keke hayan keke nafe ko kuma hayan mota yadda ake misali za ka ɗauki haya na awa biyu na awa uku ko na wuni ko kuma haya na doki haya na jaki haya na rakumi wanda in ka je ka dawo za ka bayar ko kwana dai za ka bayar ko awa kaza ko wuni za ka bayar wannan shine kira in an ce ijara ana nufin na gida ne in ka ga haya na dabbobi ko abin hawa an ce mishi ijara ta ne tajawuz ne amma sunansa kira bi khatarin in akwai hatsari a ciki shine khatar ma'ana babu wani abu tabbas a ciki a cikin wannan cinikin au ko kuma wannan haya na gidan ko haya na dabban ba wani abu tabbas akwai hatsari a ciki zai yi kai asara komai zai iya faruwa kamar da zai zo yi ma bayani au gararin ko akwai yaudara a ciki abun ba zai taɓa yiwuwa ya shiga hannunka ba ba abu ne mai yiwuwa ba ne aka ɗaura ka a kai fi samanin shi wannan khatar ɗin a kudin da za a bayar ne a gani au masmunin hakanan a abin kayan da za a bayar an ce saman kudin da za a siya an ce masmun kaya misali idan zan baka hatsi ka ban shinkafa hatsin sunansa saman shinkafan da za ka ban sunan shi musman eh, saboda haka ba dole bane abin da ake cewa kudi ya zamanto kudi ya danganci waye zai siya waye zai siyar in ni ne zan siya abu abin da yake hannuna shine kudi ni ne zan siya shinkafa da hatsi to hatsin shine kudi shinkafan da zan siya shine kaya eh shine abin da ake nufi to wannan khatar din yana kudin ne ko kayan gharar din shi ma yana kudin ne ko kayan to au ajalin au ko kuma khabar din yana ajalin ne ko garar din yana ajalin ma'ana abubuwan nan guda uku nan ya kasance kowanne ɗaya da tsakanin khabar da gadar din ya kasance a ciki ne ta wannan lokaci fala ya juzu bai halitta ba shi khatar din shi ne abin da ba shi da tabbacin abin akwai ko kuma babu kamar kana siyan abu ne ko kana siyan abu kana haya akan kana biyan kudin hayan gida ko kana biyan kudin hayan dabban babu tabbacin abin da kake siyan akwai shi babu tabbacin abin da za ba gidan da za ba ka hayan akwai gidan baka gani ba babu tabbacin dabban da za ka yi haya ko keken da za ka yi haya babu tabbacin shi akwai a ƙasa to haka akwai hatsari a ciki kenan shi kuma aka ce zarar abin da ko da akwai shi to ba zai yiwu wato ba zai yiwu a amfana da shi ba misali wannan in siyar maka wato in siyar maka mangoron garkana kafin ya gama nuna kaga yana da hatsari kafin ya nuna yin wani abu ya tsuntsaye suka ci suka lalata to irin wannan shine ake ce mishi gharar ko in siyar maka ina kiwon kifi misali ban cire kifin a cikin ruwan ba in siyar maka kafin cire baka na karbi kudin komai zai iya fa zafi zai iya zuwa duk ya lalata su haka na misali ni maharbi ne na fito da bindiga na zan je farauta sai na ce zan zo zan siyar siyar maka da barewan da in naje zan harbu ba tabbacin kaje za ka samu barewan Eh, to wannan shine gharar kenan shi khatar abinda bai baya hannu ba shi da tabbacin yakini garar kuma abinda ko da za a samu to yana da wahalan a miƙa shi to shi ne ce duk wani- wannan ka'ida ce babba ya baka ko a ciniki ko a haya na gida ko haya na, na dabba ko mota wala ya juzu bai'ul gharar yace sam cinikin da akwai gharar a ciki wala bai'u shay'in majhul ko wani abu wanda ba a san shi ba yana ma bayani akan wancan ne Ah, ko cinikin abin da ba a san shi ba wala ila ajalin majhul ko ciniki zuwa wani ajali wanda ba a san ajalin ba duk ba duk ba zai yi bai- bai halitta ba wala ya juzu fil buyu'i tadlisu haka nan a cikin cinikayya bai halitta tadlisi ba shine boye aibin abin da zaka siyar in ka san abin da zaka siyar din akwai wata matsala ka fada gaskiya wannan bai kai wannan kyau ba saboda haka wannan 2,500 muke siyarwa wannan kuma 3,000 muke siyarwa ko ka ce wannan kudin sa kaza wannan kudin sa kaza wannan kudin sa kaza amma ka yi shiru ba ka yi bayani akan kowannen su ba tadilisi ne kun san mun karanta tadilisi cikin mustalahu wa ma ata mudallasan nau'ani ba Ah, tadilisi a can daban a nan daban walla gishi haka nan gishi shine cutar mutum da gangan shine ka hada mai abu mai kyau da mara kyau ka sa mai kyan a sama mara kyan a ƙasa ko ka cakuda su yadda shi mai siyan ba zai gane ba shine gishu kenan walal khilaba ko idan ka ga wanda ya zo zai siya abin wani ba fulatani jeji ne ba wayo ne da shi ba kai masa wayo alkhilaba shine yi wa mutum dabara wayo shine khilaba walal khadi'a ko kuma yaudara ka nuna masa abu mai kyau sannan in ya zo siyan ba wannan abin da ka nuna masa din wato shine za ka siyar masa ba wala kitmanul uyubi hakanan bai halitta a ɓoye aibubbukan abin da ake so a siyar ba wannan maimaici ne da bayani akan tadlis din saboda malam tadlis shine ɓoye aibin abin da za ka siyar wala khaltu daniyin bijayyid hakanan bai halitta a cuɗanya abu mai kyau da marar kyau ba dabino mai kyau da mara kyau ka cuɗanya shi cikin buhu ɗaya ko kwano ɗaya wala an yaktuma min amri sil'atihi ma iza zakarahu karyahul muta kuma bai halitta ya ɓoye daga lamarin abin da zai siyar wani abin da idan ya ambaci abin mai siyan zai ki siya ba to bai kamata ya ɓoye wannan abin ba sil'a din shine dukkan abin da zaka siyar kayanka na siyarwa inda ka faɗi wannan aibin mai siyan zai ki siya to bai kamata ka ɓoye wannan aibin ba au kana zikuruhu abu khasa lahu fi samani ko kuma idan in ya ambaci ai wannan aibi din zai rage tamanin zai rage mishi kuɗi misali inda misali a abin ana sayar da shi naira dubu goma ne inda ka faɗi aibin wannan abin ba za su yi shi naira dubu goma ba sai dai dubu tara da dari biyar ko dubu tara a tun da kaza ne gaskiya wani ba zan siya naira dubu goma ba to saboda haka kuma bai halatta ka ɓoye wannan aibin ba wa manifta a abdan fa da bihi aiban duk wanda ya sibawa a kasuwa sai ya samu aibi tattare da shi ya ga gurgu ne a ko kuma mai kasala ne a ya ga dai yana da matsala falahu an yi habisahu wala shay'a lahu ya ce zai iya tsare barin wannan bawon da ya siya ba ko ba za ba shi komai ba in yana so zai iya rike au ya ruddahu ko kuma ya mayar wa ya akuza sama nau ko ya mayar ya karbi kudinsa illa an illa an yudkhilahu indahu a aibu- a aibun mufsidun sai dai bayan ya siya yana gunsa din shi ya shigar wa wannan bawa din wani aibi wanda zai lalata shi zai bata shi yana nufi in kuwa haka ne to ba zai mayar ba ba ta- ba zai mayar ba in ko haka ne falahu an yarji'a bi qimatil aibil kadimi zai iya zuwa ya karbi wato ya je ya karbi kimar wannan aibi na farkon ba wanda ya zo ya wakana a gunsa ba ya je ya karbi kimarsa misali a- a ce ya siya a naira dubu goma to idan ya je ya gaya musu wannan aibin da ya zo ya samu din to kimarsa a kudin da ya siya naira dubu ɗaya ne to zai je ya koma ya ce to wannan bai kai dubu goma ba saboda akwai matsala kaza kaza bai wuce dubu tara ba sai ya karbi naira dubu ɗaya ya yi haka ya sa abin nan minar samani daga kudin a dubu goma ya je karbi naira dubu ɗaya dubu ɗayan shine kimar wannan aibin da ya gani din au ya ruddahu ko kuma ya mayar in ya mayar a wa- wa- a waya rudda ma na kasahu shi kuma sai ya mayar da eh, kimar aibin da ya kasance a wajensa misali shi idan ya mayar shi ya bada naira dubu ɗin shi idan aibin da ya faru a gunsa ɗin bai wuce kimarsa bai wuce dubu ɗaya ba in kuma dubu biyu ne ya bada dubu biyu in dubu uku ne ya bada dubu uku to yana da wannan ɗayan biyu shi ya ya ce au ya rudda huwa ya rudda ma na kasahul aibu inda hu ya mayar ya mayar da abin da a, aibin ya rage kimar abin da aibin ya ya rage a wajensa ko dubu ɗaya ne ko dubu biyu ne wa in radda abdan bi aibin wa kadid da ghallahu falahu ghallatahu idan ya mayar da bawa bayan ya saya saboda akwai wani aibi tattare da shi wa kadid da ghallahu sannan wannan bawan ya masa wani aiki ya amfana da bawan falahu gallatahu wannan amfana da ya yi din misali ya tafi a banza ba zai bawa masu bawan ko sisi ba misali wannan ya si bawa ya zo da shi gida to da ya zo da shi gida sai yana zuwa kawai ya tu- tura shi gona ya je ya yi ni yana noma sai ya dawo bayan ya do sai ya ga wani aibi tattare da shi wanda ba zai yiwu ya rike shi ba to wannan noman da ya masa na wannan rana ne ya tafi bonus ne falahu ghallatahu aka ce ghalla amfana da abin da ka siya yasa ake cewa istighlal wal bai'u ala al khiyar jaizun yace cini ciniki a bisa khayar ciniki ne ba ku tsayar da takamaiman abu wani eh nasi wannan abu naira dubu goma amma zan je ne shawara wannan ya halatta saboda haka in ka yi shawara ka zo ka ce na fasa shi kenan wannan ya ce jaizi ne idza daraba li zalika ajalan kariban amma idan suka sa wani ajali kusa ila ma tab- ila ma tubtabaru fi tilka sil'atu ajalin da za a iya jarraba wannan abin da aka siya a ga yana da kyau ko bayi da kyau aw ma takunu fihi mashuratu ko ajalin da a wannan ajalin za a iya zuwa a yi shawara akan wannan abin da aka saya din to saboda haka idan ajalin makusanci ne wanda a, ana da gap din da za a je a gwada wannan abin a ga yana da kyau ko bayi da kyau ko kuma ana da isasshen lokacin da za a je a shawarci wanda za a shawarta wala juzu naqdu fil khiyari amma a wannan cinikayya na khiyar yace bai halitta a bada kuɗi hannu ba wala fi uhudati salasi hakanan a cinikayya na uhudatu sala uhudatu sala- salasi shi ma khiyar ne amma a bayi ake yin sa a bawa misali ka si bawa shikenan za a aji a agun wani aji shi kwana uku cikin kwana uku nan aka ga bayi da wata matsala ba su halaye munana ko aka gane sai ka zo ka biya to shi ma a wannan kwana uku din ba a biyan kuɗi kamar yadda a cinikin zaɓi shi ma ba a biyan kuɗi wala fil muwada'ati ah, bi bi shartin hakanan baiwar da aka sayar aka ajiye ta a gun wani da wani sharadin aka ce al muwada'a baiwa ce za su ya aji a gun wani amintacce da sharaɗi mana in aka ajiye da sharadi da abin da yasa ya ce bi sharadin da wani sharadi aka ajiye cewa idan wannan sharadin ya cika cinikin ya zauna in bai cika ba cinikin bai zauna ba ta shine wannan ma ba a ba da kudi hannu sai a sai an tabbatar da wannan sharadin ya cika galibi irin wannan ana yi a bayi mata ne waɗanda suke masu daraja wannan fakatu fi dalika wa zamanu alalbayi ya ce ciyarwa a wannan lokacin wannan tsakanin hayartin wannan lokacin da za a ajiye wayannan abubuwan to ciyarwa ɗaukan ɗawainiyar abin wa zamanu in kuma wani abu ya samu abin alalba'i yana kan wanda zai siyar ne saboda ciniki bai zauna ba duk abin da ya samu abin to ya abin nan shi wanda zai siyar to shi ne zai dauka wa kansa ciyarwa da daukan ɗawainiya kafin a gama shawara kafin wannan sharadi ya cika kafin wannan kwana uku ya cika to duka yana kansa in wani abu ya samu abin da aka siya ba to kafin a zo a biya kudin to duk yana kan wanda zai siyar ne ba yana kan wanda ya siya bane wa inna ma yutawadu lil istibra'i al jariyatu allati lil firashi fil aghlabi yace ana aji ana ajiyar baiwa a gun wani saboda istibra'i ne ba wani an si baiwa ba san tana da juna ko ba ta da juna ba za a je a ajiye ta a gun wani saboda a san wannan allati lil firashi wacce ake so ta zo ta zo daki fil aghlabi a yawanci ko irin wannan ne ake ajewa abin da yake nufi ko kuma baiwar da ba a siye ta saboda wannan ba to babu bukatan aje a aje ta a cikin a aje ta gunguni ta zauna wasu kwanaki awil lati a tarrar ba'i wa bi waqiha ko kuma wace shi wanda ya siyar din wanda ya siyar da baiwa din yayi ikirafi yayi ikrari cewa ya kusance ta wa in kana wakshan ko da ma ta kasance mummuna ce eh ko da ta kasance mummuna ana cewa alwahasha alwahasha shine arrazala tun ya kasance kaskantacce abin da yasa bai annasa ba saboda masdari ne idan masdari ya zamanto isim ba a annasa shi wala ta juzu bara'atu min alhamli yana nufin wala ya juzu ishtiratul bara'atu min alhamli ya ce bai halitta a shartanta cinikin baiwa a shartanta bara'a kubuta daga daukan juna biyu wannan ba sharadi ba ne illa hamlan zahiran sai dai idan cikin zahiri ne na zahiri ne karatu irin wannan na risala aina za ka zo ka samu da kamata ana irin wannan karatu a ce ka baka nan ba bayan da za ka je ka samu karatu risala filla filla irin wannan karatu ne kawai ake yin sama sama ka gane oho ba ka gane oho ba duba luga babu taujihi babu warware iskali ba komai eh sai sa irin wannan karatun da mun ba da dama a ce kowa ya zo a gidan nan ba zai dauke mu ba ko a ce daura za a yi ko a nyame ko a fatasun ko a kaduna ai bonus dai masu karatu suke samu kawai ai bai kamata ai wasa da shi shi ne ya ce illa hamlan zahiran ya ce inda sai dai cikin taɗin ya zama bayyananne ne to za a iya shartantawa amma in ba wannan ba ne babu shartantawa kawai idan ta kasance baiwar da aka siya tana da juna biyu za a bar ta ta haifu idan kuma ta haifu abinda ta haifu din bawan wanda ya siyar ne sai dai in an shartanta cewa abinda ta haifu zai zama to bawan wanda ya siya inda wannan sharadin sai zamo bawansa wal bara'atu fil raqiqi a ja'iza amma bara'a a raqiq mimma lam yu'la mimma lam ya'lam al-ba'i'u ma'ana in bawa ne a shartanta kukutansa daga wani aibi wannan ja'izi ne daga cikin aibin da shi mai siyarwan mai siyarwan bai sani ba in ai shartanta zan sayi wannan bawan amma in ji nan same shi da kaza da kaza da kaza ba zan mayar sai mai sayarwan ya ce eh a za ka iya mayarwa amma ni ban san shi da wayannan halaye ban san shi da wannan aibin ba amma in ka samu ka mayar wannan jaizi ne wala yufarraqu bainal ummi wa waladiha fil bai'i yace duk wani abin da za a siyar ko baiwa ce a baiwa ce za a zo a siyar ko dabba za a siyar ba za a raba tsakanin ta da ɗanta ba fil bai'i a ciniki hatta yusufira sai idan a, ya fidda haƙori